بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا متاشي أكن تنبيع تدريد تسعين ترى أتكن أعلام السنة المنشورة والعلامة السعدي العلامة السعدي رحمه الله بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم السؤال ما ضد السنة الجواب ضدها البدع المحدثة وهي شرع ما لم يأذن به الله وهي التي عناها عناها, عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى من بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجز وإياكم ومحادثة الأمور فإن كل ومحدثات الأمور ومحدثات الأمور فإن كل كل محدثة ب- آه، محدثة ضلالة
فإن كل محدثة بدعة
to nan bai kawo sai ce dalala bai ce bid'a بدعة ne Mm, a cikin wannan كل بدعة ضلالة Mm, na ga ina an samu an samu abin gaba آه، آه.
ce mm. wa ashara sallallahu alaihi wa sallam ila ila wuqu'iha bi qawlihi wastafa wa- wastafarraqa ummati وستفترق wasatatafarraqa ummati وس- وستفترق wasataftariqu مم.
أمتي على ثلاث على ثلاث وسبعين فرقة كل كل كلها في النار إلا واحدة و وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم آه، هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وقد وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله الآية
yace rahimahullah cikin tambaya ta 199 yace ma biddu sunna menene kishiyar sunna dan baya bayani akan sunna ya gabata cewa ita ce as-sirat al-mustaqim hanya wadda take miƙaƙƙa wadda annabi alaihi salatu wassalam ya bar mutane akai sai to menene kishiyar ita sunna yace bidduha al-bid'ul muhdatha kishiyar sunna ta ce bid'o'i wanda aka kirkiro wa hiya shar'u ma lam ya'zan bihi Allah shine shar'anta wani abu wanda Allah madaukaki bai bai izini da shi ba bai umurni da shi ba kenan nan kaga bid'a shar'antawa ne shar'antawa ko aiki ne na Allah shi kadai manzo alaihi salatu wassalam da kanshi bai shar'antawa shi yana yana isarwa ne kamar yadda al-Imam az-Zuhri yace min Allah ar-risala wa ala ar-rasul al-balagh wa alaina taslim manzo alayhi salatu wassalam isar da sako ne mai sharantawa shine Allah madaukaki shi kadai yake da hurumi na shar'anta babu wani wanda yake da hurumi na shar'antawa in ba shi ba shi wanda yake zuwa da bid'a ya kirkiro wata bid'a shi kamar riga ce ta Allah madaukaki ya dauka wadda shi ta hi karhin shi eh yana saboda cewa abin yana cikin addinin Allah shi ko ba zai taba shiga cikin addinin Allah ba al-yawma Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah ya cika yace ya cika addini dan radda abin ga eh, lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ranar Arafa shekarar da manzo alaihi salatu wasalam ya je haji yayi haji wanda bayan shi kuma manzo alaihi salatu wasalam bai jima bai rasuwa Allah ce ya cika addinin kenan in ya cika babu wani wanda zai iya sa wani abu a cikin shi ya samu gurin zama sai dai da'awa ce mutum yana da'awa cewa addini ne amma ba zai taba shiga ba kamar yadda Imam Malik ya ce malam yakun yawma idin dinan walan yakuna al-yawma dina abinda a ranar da wannan ayat ta sauko da cikin addinin da Allah ya ce ya yarda wa raditu lakum al-islam dinan ya yarda muku addini musulunci ya zama addinin ku da abin da bai a cikin musuluncin nan babu wani wanda zai iya sashi kenan kan mutum ya yaudari kanshi ya tsaya akan wanda annabi alaihi salatu wassalam ya zo da shi ya ce wahiyar lati anaha annabi sallallahu alaihi wasallam bi qawli ita ce kuma abin da manzo alaihi salatu wassalam ya nuhata a cikin magana shi da yace man ahdatha yace dukkan wanda ya kirkiro fi amrina a cikin wannan al'amarin namu nan kaga manzo sallallahu alaihi wasallam ya haddade a cikin wannan al'amari ne don haka kawai wani ya zoma da al'amura na duniya sai ana zuwa makka a jirgi ana kaza kaza annabi ya riga ya haddade fi amrina harkar duniya ita ce harkar annabi ba ita ce ba harkar shi ita ce addinin wannan wanda aka turo shi domin ya karantar da mutane don inda harkar duniya ce da annabi da kere-kere da wasu abubuwa duk da mun zo mun iske ya ida saboda shi ne gaya shi ne ƙarshe amma da ke ba wannan ba ne wannan shi wani abu ne gyara wani rayuwa ce ta ɗan lokaci kaɗan shi ya zo ne ya gyara rayuwa wadda take ta dindindin wannan darar akhirata lahiyar hayawan laukanu ya alamu wanda kuma na duniyan ma ya sanya ka'idodi wanda suke abun ga gimshikai manya-manya na yadda duniyar za ta gyaru amma shiga tafasili yadda ake abubuwa wannan annan bai zo saboda saboda wannan ba ya zo ne saboda gyara mana guda mana hanya ta zuwa ta gyara lahira shi yasa ya ce antum a'lamu bi umuri dunyaku ku ne kuka yi sanin al'amuran duniya kenan nan annabi ya ce fi amrina haza a cikin wannan al'amarin namu yayi ishara zuwa ga zuwa ga zuwa ga addini da abinda ba cikin addini yake ba zancen shi ake ba yace ma laysa minhu wanda kuma baya cikin shi ya zo da wani abu wanda cikin al'amarin wannan namu wanda baya cikin cikin shi fa huwa rad za mai da mishi wannan abun nashi amma yanzu nan misali idan ya kasance abun yana cikin shi abu ne wanda da ka zo gurin ku sunna ce abun ga mutane ba san ta ba kamar ana iya ana dauka cewa ta kirkiro shi ne eh kamar yadda Umar ya ce ni'matul bid'a hadi ka kirkiro shi ne saboda da bayan wannan annabi ya zo da shi amma ku garin ku asalan bai ma zo ba ko kuma da ana yi an bari ka zo ka raya to nan man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila alaiha amila biha ila yawm al-qiyam amma abinda shi asalan babu shi a cikin addini mutum ya zo da shi wannan baya samun gurin zama a cikin a cikin musulunci tana yawa kuma hallo mutum ya ce wannan da wannan dalilin kadai ya ce to ai shi kamar yanzu bidoyi da ake kamar maulidi ba shi ya kirkiro su ba shi ko hadisin ce man ahdatha ta aka wanda ya kirkiro shi ba kirkiro wani ya kirkiro shi yake aiki da shi kenan shi baya ci sai abun ga riwayar da ta ce man amila ta haɗe duka man amila amalan duka wanda ya aikata aiki laisa alaihi amruna fa huwa rad sawa'un ya kasance shi ya kirkiro ko kuma kirkiro akai shi yake aiki da shi kenan duka sun shiga yace wa qawluhu wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam haka fadan manzo alaihi salatu wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah alaikum bi sunnati manzo sallallahu alaihi wasallam yace ina umurninku da riko da sunnata bayan yayi magana akan akan ciwon da zai auku shine na rarrabuwa al'umma nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu mafita ya za kai ka kokuta daga wannan ciwon na rarrabuwa kungiyoyi daban-daban aqidu mabambanta te mahuta ita ce alaikum bi sunnati ku yi riko da sunnata wa sunnati al-khulafa'ir rashidin da sunnata al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin wa'anda suke shiryayyu min ba'di bayana nan sunnar khulafa'ir rashidin daban take da sunnar annabi a'a nan ta'kidi ne akan cewa khulafa'in nan suna kan na annabi in kai samu nasu ka samu na annabi gane ko yace min ba'di tamassaku biha ku riko da ita wa addu alaiha ba ma rukun ba kadai ku rike ta da wannan ku tamne ta da wannan haƙoran kuna eh zagogi ko to haƙori wannan na gaba eh eh ko kuma wannan matamna eh duka an fassara shi da wannan an fassara shi da wancan eh nan me yake gwada in ko ka rike aka ce ka rike abu da wannan zagogi ko na abun ga matamna ma'ana akwai wanda za su yi kokarin su huzge dole sai ka rike sai ka rike riko na gaskiya in ba haka nan ba za a raba ka da wannan abun naka yace wa iyyakum kashidun ko muhdathatil umur da abubuwa waɗanda aka kirkiro wanda aka kirkiro nan me ake ni ta wancan hadisin hadisin Aisha shi yake bayyana shi fi amrina hada ba abubuwan da aka kirkiro na duniya ba na duniya ba su ake annabi yake ni ba yace fa inna kullu muhdathatin bid'a lalle dukkan abinda aka kirkiro bid'a ne ba hudda komi ba in dai cikin addini ne kamar yadda hadisan duka suka bayyana in dai cikin addini ne aka kirkiro wani abu wanda baya cikin shi aka sanya ciki to wannan sunan shi bid'a wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a kuma bata ne babu bid'a wadda take kyakkyawa dukkan su abun ga mummuna ne nan wanda ya ce ma bid'a ta kasu kashi biyu akwai kyakkyawa hasana da sayyi'a ta ce ga hadisa annabi wannan yana mai raddi annabi ya ce kullu bid'atin dalala an gama sai sai a nan abun ga alkullu juz'iyya ne ba ba abun ga bane ba eh eh wannan kamar yanda a cikin harshen larabci yana zuwa haka to amma nan sauran sauran hadisan su suke gwada cewa kulliyat eh saboda man ahdatha man ahdatha fi amrina hada ma laysa min ko menene ma tana daga cikin alfaz na umu ko menene mutum ya kirkiro kuma kowane ne ya kirkiro shi ba la'akari da wanda ya kirkiro shi ko mun girman shi ko kuma menene aka kirkiro ko mun girman shi ko mun kankanta shi duk yanda aka wahala cikin aikin banza ne dole sai mutum ya yi da ya ta akan na annabi ya ce wa ashara sallallahu alaihi wasallam ila wuqu'iha manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yayi ishara zuwa ga abkuwarta abkuwar ita ita wannan bid'a kenan dole sai an same ta kamar yadda annabi ya bada labari yace wa satafariqu ummati yace al'umma ta da sannu za ta rabu ala 73 firqa a za ta rabu firqa 73 73 yace kulluha fin nar dukan suna cikin wuta duka hanyoyi ne masu kaiwa ga wuta dukansu akan bata su illa wahida sai sai wannan guda daya wata yace guda yace wa ayyana ha bi qawlihi ya ayyana ta da wadai shi yace hum man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi wannan daya ita ce waɗannan mutane waɗanda suke akan abinda irin abinda nake akai ni da sahabbaina kenan su ne waɗanda suke a bisa suka riƙe littafin Allah da sunan manzo salasalam da fahimtar fahimtar sahabban manzo alaihi salatu wasalam da ɗalibansu wanda suke biye da su akan tafarkin su ya ce wa qad barra'ahu Allah ta'ala min ahli bid'a sai Allah madaukaki ya barrantar da manzo alaihi salatu wasalam daga yan bid'a cewa babu abin da ke haɗa su cewa ba sa tare da manzo alaihi salatu wassalam da kaulihi yayin da yace innal ladina farraqu dinahum lalle wa'annan wa'anda suka wannan farraka addinin su ma'ana suka bar ga addinin na Allah suka bar shi suka kama wata hanya hanya daban kaga wannan sune wanda suka farraka inda kowa ya kama wannan hanyar babba da ba za a samu amun da farrakawa amma da wasu suka saki hanyar dole yanzu kina samu sabani wani ya gabas wani ya yi kudu alhali tahiyar gabas aka yi wa kanu shi'an kuma sun kasance su ma abun da kungiyoyi kungiyoyi jama'a jama'a su da kansu ba hanya guda ba ce ba wannan ya bi nan wancan ya ta gaba wancan ya yi arewa wancan ya yi ya yi kudu wa lasta minhum fi shay baka baka abun da baka tare da su a cikin wani abu ma'ana hanyar su daban taka daban in ma amruhum ila Allah kadai al'amarinsu yana wajen Allah maɗaukaki ta bid'a sharrinta babba ne saboda ya dai isa sharri a ce mutum ya ɗau aiki na Allah ne ya ce shi ma zai na shar'antawa shi yasa kamar mai bid'a ko da yaushe mutum mai bid'a yana kamar yana tuhuma annabi alaihi salatu wassalam ne cewa bai bai cika sakon ba shi yana da wasu abubuwa wasu hanyoyi wanda sun yi wannan kamar na annaba akwai takaitawa ce shi yasa al-imam shafi'i rahimahullah cikin muwafaqat yake ya arrafa bid'a ce tariqatun fi ad-din mukhtara'a yace hanya ce wadda take cikin addini wadda aka kirkiro tudahi shar'iyya yace wadda tayi kama da hanya ta shari'a yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-taqarrub ila Allah wanda yake bin wannan hanya me manhoshi manhoshi shine ya kai mutuka wajen wajen bauta Allah yana ga hanyar ta annabi kamar ba a kai mutuka ba ya bari ya karo wasu abubuwa wanda zai kara neman kusanci ga Allah maɗaukaki shi ko babu abin da za ka iya neman kusanci da shi ga Allah maɗaukaki muddin ba wanda annabi alaihi salatu wassalam ya zo da shi ba ya sa yanzu ba wanda suke wanda suke bidoyi yanzu maulidi kaga wani abu ne aka kawo ana ga kenan wancan wanda ba su yi ba na baya nan gurin sun samu kasa wani yana cewa billahi allazi la ilaha illa huwa yace daren lailat wannan maulidi ya hi daren lailatul qadari ya hi ranar arafa yanzu duka a wanda ya hi ranar arafa ya hi daren maulid ya daren wannan lailatul qadr annabi ya ta ya bar duniya bai ba mutane labarin shi ba su abubakar umar duka kurunul mufaddala su wuce ba su yi ba ko azkar wanda ake na bayan sallah salati goma sha ɗaya ga annabi inda da alkhairi a ce a wannan gurin da annabi ya riga ya da sahabban shi ba salatin aka ce baya da kyau ba salati kai ta yi amma nan bayan sallah ga abubuwan sunnan manzo alaihi salatu wasallam abubuwan da ta karanta ta karantar azkar han tasbihi da wannan diba annabi lokacin da wannan mutanen suka zo wanda suka kawo korafin cewa masu kuɗi su suna da ayyuka na alkhairi da suke su ba su da dama annabi alaihi salatu wasallam ya gwada musu hanya wadda idan suka bi ta babu wanda zai kamo ta sai wanda ya aikata irin aikin tasbihata annabi ya gwada musu subhanallah alhamdulillah allahu akbar sai kuma sai ka bar wannan tasbihat in ka koma salati goma sha ɗaya ga annabi kuma shi an da yace nan ka sai ake suke sabani sha ɗaya ne ko goma ne ikhtalafa ulama babu wanda ke da ka gani Allah musta'an yanzu kaga da abinda kamar yadda ɗaya daga cikin salauke ta duk wanda ya zo da bid'a sai ya kashe sunna sai ya kashe wata sunna kafin ya raya wata bid'a yanzu ina masu ihu suna zikiri ai kwanan nan kwanakan nan an shar'anta mutum ya daga murya shida azkar ina ina labarin su kaga guda ɗaya wanda yake yake wannan zikirin na sunna wanda abun sahabbai su kasance suna yi suna shiga cikin kasuwanni don su tunatar da mutane azkar ba sa yi ko na wannan na abun ga talbiya ta hajj wanda ake son a daga murya khairul hajj al'ajj sajj wanda manzo sallallahu alaihi wasallam in suka je sai ka ga azkar inda suke nan abun ga a cikin galibi a cikin rai ma ake amma inda inda ba a ce a dagan ba inda ake son mutum ya yi zikiri a cikin hankali kwance ba tare da daga murya ba nan gurin kuma za ka gan shi yana ta abubuwan da ba a umarce shi da su ba.
السؤال إلى إلى كم قسم تقسم البدع باختبار إخلاتها بالدين؟ الجواب تنقسم إلى قسمين بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك.
أتي تنبيه إلى كم قسم تنقسم البدعة؟ باعتبار إخلالها بالدين yace bid'a tana kasuwa kashi nawa ne ta hanyar la'akari da yanda take bata addini darajar ta bata addinin bid'a ba daraja guda bace akwai darajar da take kaiwa wadda za ta rushe addinin gaba daya ta gama da la ilaha illallah a cikin a cikin zuciyar mutum akwai kuma wadda ita kuma bata kai wannan ba sai dai ta fasikantar da mutum amma bata bata raba shi da addini yace amsa kan kasimu ila qismain tana kasuwa zuwa kashi biyu bid'atun mukaffira akwai bid'a wadda take mai kafirtar da mai kafirtarwa kamar yanzu kamar mi misali bid'ar wanda suke roƙon waliyai su suke kiran su waliyai saboda wali ba wanda ya san wanda ke cikin kabarin shi ba wanda ya san wali ne ko ba wali ba ne ba sai Allah sai waɗanda annabi alaihi salatu wasalam ya ba mu labari amma haka mutum kawai da yadda kake ganin shi da sala da nagarta baka iya sanin abin da ke cikin zuciya shi kuma muna hukai cikin abin ga wanda suka rayu da annabi annabi ma bai san su ba sai da wahayi ya zo gaya musu wani da wani da wani muna hukai ne in ka gansu in ka gansu idan ja kalmar kalu na shaɗu innaka wallahi ya shaɗu innaka wallahi ya shaɗu innaka ittakhadhu aymanahum jannatan fasaddu an sabilin almuhimmin in ka ji su daga maganganunsu za ka ce masha Allah tasma alifalin ka annahun kushibin musannada a yi samu wani ya kulu tasma alifalin ka annahun kushibin musannada aina yanan kaga sai dai a yi abun ana a kyautata ma mutum zato kamar yadda aqida ahlus sunna take babu wanda ake yankewa da cewa wani dan aljanna ne ko wani abin daga cikin wanda suke diba alqibla ko a ce wani dan wuta ne muddin dai ba nassi ya zo ba nassi kuma ta hanya annabi kawai zai zo kenan duk wani sai dai ka kyautata mishi ka kyautata mishi zato cewa ka ana ana tsammanin alkhairi tare da shi amma ba yankewa ba to wanda suke masu kiran waliyai da sunan kuma abun ga da sunan kusanci ga Allah saboda nan mu bambanta tsakanin bid'a da sabo zalla kamar shirka ko abun ga ma'asiya saboda shi yanzu wannan mai wanda ke bid'a shi gani yake wannan wannan roƙon da yake abu ne wanda Allah yake so abu ne wanda yake kusantar da shi ga Allah shi kuma can wanda yake haka roƙon wasu kaburburan shi ko kuma wasu gumakan shi shi dama ya san ba harka Allah yake ba shi wannan gani yake harka Allah yake bambancin kenan kenan nan kaga bid'a shirka tana iya shiga cikin bid'a wanda suke tawafi da kaburbura na na wasu mutane ko kuma bid'a wanda suke kamar misali bid'a ta wayanda suke daukar cewa wasu suna da tasarrufi a cikin kauli kamar yanzu daga cikin 'yan shi'a akwai wanda suke ganin cewa wannan ali ibn abi talib yana da tasarrufi cikin kauni yana da matsayi wanda wasu na hihita shi akan annabi haka cikin sufaye ko umuman ma abun da sufaye abun musamman tijani wanda ahmad tijani inda suke kai shi a takaice za ka ce kawai matsayi ne ayyuka ne na allah aka ba shi kaga wannan duka bid'o'i ne wanda yake da itikadin wannan bid'a ne kufriya mukaffira kamar wanda yake hallo yake dauka salatul fati ta kai qur'ani eh dan aka ce wai ta ta kai qur'ani ta ce ba haka aka ce ba su ba haka aka ce ba amma kuma rashin fahimta ne kai da kace kash abun fatiha a wannan salatul fati kafa guda daidai take da salatul fati so da qur'ani so dubu shidda kenan ka ta ta hi qur'ani tunda nan daidai da dubu shidda ce eh wai amma sai su duka garraba akan ta'dil su ta'dil ba ta ba ta afdalu ba to kai da guda daya yana daidai da 600 dan an ce an ce ta abun da salatul fati ta hi qur'ani ne a wannan kalma ba haka take gwadawa akwai bambanci babu wani bambanci tunda ba zancen guda ake ba zancen dubu shidda yanzu an ce an ce wani daidai yake da wani so dubu shidda ya yi shi
dukewa da ta kai dukewa da so dubu shidda to wani wani a ce daidai ne daidai suke Allah musta'an Ko abin ga bid'a wanda suke itikadin cewa wasu sun san gaib duk wannan abin ga bid'a ne mukaffira eh da bid'a mukaffira suna da yawa ko bid'a abin gulat qadariya wanda suke cewa Allah bai san abubuwa ba sai san abu kaga wannan sifanta Allah da nakasa ne da jahilci wannan kahurci ne duka wannan bid'o'i ne wanda suke mukaffira wa bid'atun duna zalik da bid'o'i wanda suke kasa da kasa da haka wanda ba su kai takfir ba sai dai su fassakar da mutum ta abun ga fiska ta'wil amma bid'a ta khawarij wanda suke ganin cewa wanda ya aikata babban zunubi ya kafirta ko kuma murji'a wanda suke ganin cewa babban zunubi ba cutar da mutum inda mutum yana da asalin imani imani kawai mujarrad abin ga sani ne da kudurta a cikin zuciya in mutum ya sani shi kenan suna ganin bida wannan imanin imaninka da na annabi duka guda ne in ya rage ka sai dai a rasa shi gaba daya ko a same shi gaba daya ne ko a rasa shi gaba daya wannan duk kaga bidoyi ne wanda suke munana amma ba su kai ga kafirci ba
نعم السؤال ما هي البدع المكفرة الجواب هي كثيرة وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة لأن ذلك تكذيب, تكذيب بالكتاب وبما أرسل, بما أرسل الله به رسله كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بالخلق بخلق القرآن أو أو خلق أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل وإنكار أن يكون أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك وكبدع القدرية في إنكار علم الله تعالى في وأفعاله وقضائه وقدره وكبدعة المجس مجسمة mujassima مجسمة الذين يش يشتبهون الله تعالى yushabbihuna يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء ولكن هؤلاء منهم من علم أن عي أن عين أن عين قصده أن أن walakin haula minhum man ulima من علم أن أن أن قصده أها ولا أن عين قصده هدم قواعد الدين Mm. man ulima anna aina qasdihi أن عين قصده هدم هدم آه، هدم قواعد الإسلام آه، قواعد الدين وتش وتشكيك أهله فيه فهذا آه، مقطوع بكفره بل هو أج آه، أجن أجن أجنبي عن الدين من أعد من أعدى آه، أعد- من أعدى عدو له min وآخر- ba'da aduwwin lahu عدو له وآخرون مجر مجررون م- ملبس عليهم فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم yuhkamu م?
yuhkamu
إنما ي- يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها
na ce tambaya ta 201 ma hiyar bida al-mukassira wa'anne ne bidoyi wanda suke masu masu kafirtarwa ce aljawab amsa hiya kathiratun yace suna da yawa wa dabituha dabitun ma'ana abinda ka'idar da kake gane gane su da ita yace man ankara amran mujma'an alai wanda ya inkarin al'amari wanda aka yi ijma'i akan shi wanda ya inkarin abin da aka yi ijma'i akan shi da sunan bid'a saboda shi ma ba duk ko da yaushe yake zama bid'a ba akwai wanda shi kahurci ne wanda ba ba da alaka da bid'a shi da kanshi ba ba zancen bauta Allah yake da wannan ba yace mutawatiran min ash-shar wanda ya zama mutawatiri a cikin shari'a wanda ya zo ta hanyoyi daban-daban masu yawa yace ma'luman min ad-din bi darura wanda ke sananne ne a cikin addini tare da darura babu musulmin da bai san shi ba ya anna dalika takdhibun bil kitab saboda wannan karyata littafi ne wa bima arsala Allah bihi rusula abinda Allah madaukaki ya sabka ya turo da manzannin shi da shi kabida'atul jahmiyya tamkar bid'atul الجهمية الجهم ابن صفوان wanda shine shugabansu da to bida shi da bida da mabiyan shi yake fi inkari sifatillah azza wajal wajen inkarin sifofin Allah madaukaki saboda da karshe in ka diba bida jahmiya kamar yadda Sheikhul Islam yace yace da karshe zaka samu cewa eh mu'attila cewa suna bautawa abin da babu shi ne kamar allah da suke bauta babu shi an ce baya sama baya ƙasa baya ga wasu baya kudu baya ko amin so babu babu babu da ƙarshe mene ne babu shi eh babu sifa ko guda ta shi da ƙarshe babu shi ne wace fi inkari sifatullah azza wajal wal qawli bi khalqi alquran da hadasu wadda take wannan waɗansu ta cewa ƙur'ani abin halitta ne ƙur'ani abin halitta ne alhaliku ƙur'ani sifa ce ta Allah domin magana shi ce magana shi kuma ko sifar shi rayuwa ta kasance abin halitta ya ce au halka ayi sifatin min sifatin la'azzojin ko kuma halittar wata daga cikin wata sifa daga cikin sifofin Allah maɗauki ya ce wa inkari an ya kuna Allah takhadha Ibrahim Khalila da inkarin cewa Allah maɗaukaki ya riƙe annabi Ibrahim Khalil baɗaɗai baɗaɗai wanda wanda so ya kai ƙarshe wanda so ya garwaya da da zuciyar shi wa kallama Musa taklima da inkarin cewa Allah ya yi wa Musa magana saboda su duka wannan ba su yarda da wa'annan abubuwan ba cewa Allah amin saboda me yasa nan ittakhadha Allahu Ibrahim khalila me suke inkari menene abin inkara anan go eh aya Qur'ani akwai abin da suke inkari a cikin yasa suke inkari eh sifa sifa ta su eh kenan in suka tabbatar da wannan kenan sun tabbatar da sifa ta ta su Allah yana so su kuma so suke abin da suke Allah baya da baya da sifa su kore duka sifofin Allah wa kallama Allah Musa taklima wata sifa suke son a cikin wannan aya kalam ta magana wannan akwai wanda ya zo wajen abu amur dani ne ina ji ko ɗaya daga cikin malaman abin da kira'a ya ce so suke a canza musu wannan ayi a maida musu ita wa kallama Allah Musa taklima wannan damma a maida ta fata ya kasance Musa shine ya magana ba Allah ya magana ba ya ce mai to ya za ka yi da wacce wahun zafala ma wa kallama rabbu ita kuma ya zami da ita ya ce wa gairi dalik da wani wayannan wa ka bid'atil qadariyya haka tamkar bid'a ta qadariyya wannan masu masu kore wannan kenan kaddara saboda kadariya akwai wanda suke korewa akwai kuma akwai nufat akwai waɗanda kuma suke tabbatarwa wanda suke gulu cikin tabbatar da kaddara eh, tabbatar da kaddara waɗanda suke ganin cewa ɗan adam kawai an komi an tilasa mishi ne dole aka zai babu wani abin da zai iya ba a bashi zaɓi ko kaɗan ba to nan ana nufin bid'a ta wannan kadariya waɗanda suke wanda suke nufat wanda suke koriya ya ce fi inkari ilmin Allah wanda suke inkarin ilimin Allah suna ce yanzu ka su a wajen su yanzu wannan zaman namu Allah bai san da zai yi ba sai bayan ya yi ta'ala Allah amma ya kulun uluwan kabira ya ce wa af'alihi da ayyukan shi inkarin ayyukan ayyukan Allah wa qada'ihi da abinda Allah madaukaki ya hukunta wa qadarihi da abinda ya kaddara ja dukan su na Allah bai san su ba sai bayan san abu wa ka bid'atil mujassima aka misalin misali na bid'a wadda take mukaffira in ka bid'a ta al mujassima wa'anda suke eh mujassima masu wuce gona da iri shishigi wajen wajen tabbatar da sifofi yanzu Allah ya ce bal ya dahu mabsutatan sai sai sun tabbatar da ita ahlus sunna suna tabbatar da wannan to su suna tare da ahlus sunna wajen tabbatar da sifat sai dai ba su tsaya inda ahlus sunna suka tsaya ba ahlus sunna ta ce ba mu san yanda sifat take su suka ce mu mun sani hannu ne kamar irin nau kafa kamar irin tashi ido kamar irin nashi su ne wa'annan su ne mujassima wanda suka sa Allah kamar jiki ne kawai in ka diba kana iya abun ka ga yanda yake wannan ka bid'a ce wadda take mukaffira shi yasa shekul islam ya ce wal mujassimu ya abudu sanama ya ce al mu'attilu ya abudu adaman wal mujassimu ya abudu sanama shi wancan mu'attil wanda ya kore abin da yake bauta babu shi shi ko wannan wanda ya abin ga yayi wulu cikin tabbatar da sifofi ya ce kamar na kaza na kamar na kaza shi ko gumki ne yake bauta kenan dukansu batattu ne bata wanda ya kai karshe sai alladina yushabbihuna Allah ta'ala bi khalqihi wanda suke kamanta Allah madaukaki da halittar shi wa ghairu zalika min al ahwa da wani wayannan ma na daga san rai wanda suke daban-daban masu yawa yace walakinna haula'i minhum man ulima anna aina qasdihi hadmu qawaid ad-din yace amma cikin wayannan yan bid'a wanda suka gabata masu bid'a mukaffira akwai wanda aka san da cewa ainin ko haƙiƙanin manhus shine roshe ƙa'idodi na musulunci wata shikiku ahalin fi kuma su sanyawa musulmi ko mazawashi musuluncin su sanya musu shakku a cikin a cikin addininsu ta fa hadha maqtun bi kufri wannan kahurcin shi a yanke shi babu wani babu wata tattama tantama yace bal huwa ajnabiyun an addini wannan bako ne a cikin addini baya da alaka da addinin musulunci shi dama ya zo ne dan ya sa shakku a cikin musulunci yace min ada aduwillah yana daga cikin makiya na ƙarshe na musulunci yace wa akharuna akwai wasu kuma daga cikin su masu irin wannan manyan bid'o'in masu kafirtarwa yace maghruruna wanda suke an rudar da su ne mulabbasun alaihim wanda aka tuda musu lamarin wani ne ya zo ya ɓadda su su amma ba manhawarsu mai kyau ce ba su zo ba don su ɓata sunan musulunci ba ko su shawo hasurar shi ba inda ma kawai an ruɗe su ne suka yi tsammanin cewa wa'annan masu kauɗin bakin wanda suka sanya su akan wannan hanyar kamar akan gaskiya suke suka bi su fa ha'ula'i yace wa'annan ira-iran wa'annan innama yuhkamu bi kufrihim kadai ana hukunci da kahurcin su ne ba da iqamatil hujja alai bayan an tsaye da hujja akan su an zo an musu bayani falla falla na cewa wannan abin da suke kahurci ne kuma suka gane da uslubin da suka gane bayan sun gane abin ga ilzamuhum biha kuma aka musu ilzamun ilzamun ainihin wannan abu ma'ana sun gane kuma sun san da cewa haka nan ne yanzu idan suka kiya lokacin ake musu hukunci da da kahurci kamar yadda muka sani cewa wajen malaman ahlus sunna cewa ba dukkan wanda ya fada cikin bid'a ba ko kahurci ba ake mai hukunci da lazimin eh, aikin shi ko kuma maganar shi ba sai lokacin da aka tsaye da hujja akan shi sa'annan kuma aka tabbatar da cewa babu wasu mawani wasu abubuwan da ke hanawa a mai hukuncin dan tana yawa ko da kuke gani yana wannan zabura-zabura a riga ne eh, babu hankali mahaukaci ne mutum nawa ne yake hauka mutane ba su sani ba wani wanda yake tare da wani babban wannan malami na bid'a ne ko jiya muna tare da shi ya ce su sun jima tare da shi ba su gane mahaukaci ba sai ran da ya zo wata muhadara ya ce ran shi ya tabbatar da cewa mahaukaci ya ce ya zo ya ce musu ya ce wajen mala'iku ya je abin mai rajuma ana jiran shi bai huto ba sai wajen karye uku a nan lazare suleiman lazare ya ce sai karye uku da ya zo mutanen kuma da yanda suke kaddasa shi ba wanda ya motsa suna nan suna jiran shi da ya zo ce sai haƙuri ya ce hada ne ake sama tsakanin mala'iku ya je ya raba hada ya ce ga ma inda suka cira mai riga shi riga a cire ta cire ya ce wasu mala'iku suka cira mai riga ya ce duwane su abin ga su suna gani wata babban falala ce da nan bai gane da mahaukaci sai da sai da ya zo wata muhadara wata ya gane da kyalalle malamin nan ya zare a sun yi nisa ya ce shi gida yake zuwa ya ce dama in yi aka ɗan jima kaɗan kamar lokacin da yake zuwa kullum suna tare in bai zo ba sa yake aje a kirawo shi shi da shi kara su kara su ke karate yake koyawa ya ce wata ran ya ce da ya buge da ƙarfi ya ce a ya ce sannu sannu ya ce ba da gaske wani so da ake a iya ba ba bugo na gaske ake ba ya ce sai da wata muhadara ce a muhadara abin kumya ya ce ya ce amma nan ma mutum da yawa bai gane da ce a zare yake ba a yanzu ka je masallacin kana iske muridan suna nan zama ya jima da mutuwa na ga tun wajen yanzu ba ta wajen katuro bindi su ya rasu wanda lokacin su suka kashe wannan abun ga abun ga wannan dumba yusuf yusuf dumba su suka kashe akwai wani malami wanda kace wannan wanda kana jin abin ga wani na wajen samuwa inda kana jin shi na an ci da yana ciki shi lokacin ne gudu ya ba san inda abin ga shi ne wanda kana jin shi yana dan hutuwa lokuta yana zamanin ba zan inda an kama shi yana cikin wanda suka suka awaitar da aikin a matashi ne abokin shi ma wanda suke su uku ne wanda aka yi wannan suka ce za su kashe sai to wannan gudan abokin nasu ba rairarsu na biyun na ukun na ukun shi yana na raye alhaji alasan ake kinan shi ko wancan alfasad masu da'awa ne duka su masu malamai ne asali suna karatu ne shi yadda kamar yadda shi wanda yake gaya mu alfasad ya ce karatu abin da suna karatu wajen shi lokacin ta shi kadariya ne amma yana karantar da su wannan fatul majid ta tama kira kuma mutum yana da yana da ilimi don hada akwai littattafan da ya rubuta ya ce wannan suna suna zanne sai ce zai je sheikh abdulmajid shi ya san shi alfasa da rahimahullah aha a muhtar ne kenan muhtar ne gan shi a tahir yana ji a gan shi wannan gidan shi yake nan wannan lokacin muna zuwa nan eh, wajen lazare sai suna karatu ya ce to- ya ce shi sai ya je tota ya tsaye- ya tsaida musu hujja akan wazifa da menene abin da ina suka samu dalilin dalilansu ya shi shi suka ce mai malam ya kawai mai karatun ka sha musu lahiya sai ya ce sai ya je sai da suka da ya tafi ya dau ɗali- ɗalibai guda uku da wannan nadir mai sai da littattafai na grammar shi sauran biyun ni ban san su ba ya ce da suka je wannan eh, shehun bai hoto ba wannan aka kawo musu shi aka musu shuhuda aka yi aka yi su zamna da farko yake zama kan shuhuda da ƙarshe ya zamna ya sai can wajen ba la'asar sai shehun ya hoto ya ce ya ce yana da labarin shi ya ce amma ya ce yana da wasu ayyuka da suka shagaltar da shi ya sa abin da ya zo yau ba zai same shi ba ya ɗau jika 250 ya ba shi ya ce ya yi kuɗin mota ce in lokacin da ya samu dama shi zai kiraye shi sai su suna cewa gobe za a sha labari sun san da gogansu kawai ya yi kayi sun san da saboda musamman yadda suke aunawa sun san da cewa can gurin ba sa iya sha gaban shi yau yana zuwa kawai suka ji shiru bai yi magana ba yanzu an kwan biyu hallo ya ce zai koma hallo ya sake kwasa abin nan suka ce hallo aka sake yin irin wannan yanzu da ya dawo ya ce ya ce da yana yana suka su yanzu sai fara yabansu Eh, in ya gama wani mai tambayi cikin kamar ana wa'azi sai ya rika tambayar ina abu- labarin abokanan shi na cuta sai tun daga nan ya ce shi sai ya ce ma wa'annan guda biyun ya ce ku- ku san da cewa ku je ku nemi malami ba ku da malami sai wannan shi yasa sai suka rika tafiya wajen wani wasu gawo boro wanda suke da masu sunna sai sai wasu ɗaliban suka kamo shi cewa ai suna zuwa wajen wajen wannan gawaran karatu sai wata ran ana karatu sai ya ce to shi fa sun ji labarin wasu ɗalibai wanda suke zuwa wasu- wasu gurare ke to ima mutum ya zamna nan ko kuma ya koma ta ce ba wanda ya magana ya ce halla wata nan sai ya sake maimaita shi alfasa da ya ce ya ce sai ran nan sai ya ce mu ɗalibai ne nema muke ya ce da yadda muka ga wani abu da zai amfane mu sai mu je mu wannan sai mu masu masu haɗa masu tattaro itace ne sai ya ce to shi babu wanda zai haɗa mai bushashe itacen shi da wanda- da ɗanyen na wani ya ce ko mutum ya zauna nan ko kuma ya wani ya ce suka ci gaba da ƙarshe dai sai suka bar zuwa wajen shi yanzu ya sai turo musu ya ce to ya ce abin da ko su dawo shine kuma ya yi musu sauƙi ko kuma da abin da ya same su su kuka da kansu ranar da za a kashe su ne ce su abin da shi lokacin abin da yusuf dumbai gidan shi ne ƙarshen ƙarshen lazare gaban gidan shi babu sai gonakai ina ashe cikin gonakan suka laɓe ana sallah bayan sallar magarba suka duro suka isko shi da shi da da shi da ɗan shi sai wannan saran ma da guraren da shi ana yana gaya waɗin guraren da aka sare shi sai da suka je da mota alhaji tukur tukur aka ɗauke shi aka aka kai sai da suka je likitan ya ce musu ya ce duka ɗaya daga cikin kowane ɗaya daga cikin wannan saran ba a saran mutum a nan gurin mutum ya rayu sai mugun sara ne suka mishi to wayannan su biyun su sun sha Eh, shi gudan gudan sai wannan eh, bare eh, abin ga Allah mai cikawa shi ko- shi gudan yana nan a yanzu lokacin an kama shi bayan an kama shi ya kai wani dirba dirba aka sake shi hallo dai aka saki kama shi eh shi malamin tun da ya je tun kama nan da aka mai bai sake yan tagara ba aka yi ta yi abin da cikin wannan yanayin wanda ta cikin dar- darasi sai a zago gulwas dama ta wa- ta wa ita tana na til yawon karton karton wasu gari har yanzu su- su mabiyan shi su wannan ta ba eh, ka- sunna ce kaga da Allah ya ɗebe ma wannan karatun albarka bakka ma jin bakka ma jin mure shi ko wasu yan bid'a kana jin mure shi san ma bakka jin labarin shi alhali ko a lokacin mustawan shi yana da wuya in ka je yana karatun shi ka san da cewa yana da mustawa ya san ya san me amma kaga yanda yanda abin ya kare mu tsaya da shi nan ko
shi abin ya ji eh wajen 80 80 11 ne na ji ko ko mu ida mu ida daukan na biyu wannan ko saboda yana da alaka da wannan
نعم آه، سؤال السؤال ما هي البدعة التي هي غير متك- م- مكفرة الجواب آه، هي ما لم تكن كذلك مما يلزم منه تكذيب mimma lam yalzam minhu مما لم يلزم منه تكذيب تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما آه، أرسل الله به رسله كبدعة المر مروانية Mm.
التي أنكرها عليهم فضل ف- فضلاء فضلاء براء الس- sahaba فضلاء الصحابة ولم يقرهم آه، عليها ولم يكفروهم mukaffiruhum ولم يكفروهم بشيء منها ولم يناز يناز lam yanzi'u ولم ينزعوا يدا من من من بيع bai'atihim بيعتهم لأجلها كتأخيرهم بعد الصلوات إلى أواخر ال- على- إلى أواخر أوقاتها وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد والجلوس في آه، نفس الخطبة آه، في الجمعة وغير وغيرها وسبهم بعض كبار الصحابة على المنبر ونحو ذلك مما لم يكن منهم عن عن عن عن اعتقاد شرعية بل آه، ب- بن- بنوع تأويل آه، وشهوات ن- نفاسية نف- نفاسية آه، وأع- وأعراض nafsaniya wa نف- agrad dunyawi نفسانية نعم نفسانية وأعراض دنو دنو دنوي دنو دنيوية.
دنوية ya ce tambaya ta 202 ma hiya bid'atu allati hiya ghayru mukaffira wata ce bid'a wadda ba ta kafirtarwa sai dai ta abin da ta mai da mutum fasiki fasiki na ta'awil ta ce aljawab hiya ma lam takun kadhalika ita ce wadda bata kasance kamar yadda watan take ba wadda take eh, me yake suna inkarin abin da ke sananne a cikin addini bil darura eh yace mimma lam yalzam minhu takdimun bil kitab wanda eh, bai kumshi karyata wani abu na littahi ba wala bi shay'in mimma arsala arsala Allah bihi rusula ko wani abu wanda manzo eh, aka aiko eh, manzo da shi ba ko manzanni da shi ba ka bid'atul marwaniya tamkar bid'a wannan marwaniya marwaniya nisba ila marwan eh marwan da wanda suka abun ga wanda suka biyo bayan shi ma na abun ga sarakai wanda suke a cikin zuriyar shi allati ankaraha alaihim wanda uh, fudala sahaba wanda manya-manyan sahabbai masu falala suka musu inkari kama inkarin abu sa'id bin khudri da yamma marwan lokacin da zai gabatar da hutuba akan sallah da makamantan ya ce walam yukirruhum alaiha ba su tabbatar da su akan wannan bidiyoyin ba walam yukaffiruhum bi shay'in minha ba su kafirtar da su da wani abu daga cik- da wannan bidiyo daga cikin wannan bidiyoyin ba walam yanzi'u yadan min- min bai'atihim li ajliha kuma ba su hudda hannunsu daga su suka bar bai'an nan da suka musu ba mubayar da suka musu ba su cire ta ba dalilin wannan wannan aikin da suka aikata na bid'a fa ta'khirihim ba'da as-salawat ila awakhir waqtiha dan ka jinkirta wasu salloli har zuwa ƙarshen lokutan lokutan sallah wa taqdimihim al-khutbah qabla salat al-eid da kuma gabatar da khutba kafin sallar sallar eid sun juya kenan wal julus fi nafs al-khutbah fil juma'a ko kuma zama a cikin khutbar ta abun ta juma'a mutum ya zamna wa ghairiha ko makamantar wannan wa sabbihim ba'da ba'da kibar sahaba ko kuma da zagin da suke wa wasu manyan manyan sahabbai alal manadir akan minbari wa nahwu zalika da makamantar wannan mimma lam yakun minhum an itiqadi shar'iyyati abinda ba su kudurce wannan cewa shari'a ne ba bal bi nau'i ta'wil bal suna yin shi ne ta hanyar wani tawili wani tawili wa shahawatin nafsaniya da kuma shawata ta san ransu wa agrad duniyawiyya da kuma wasu manuhohi na, na duniya wata manuha ta duniya wadda suke son su cimma wannan duka bidiyoyi ne wanda suke rayar mukaffira amma haka bid'a maulidi bid'a ce wadda ba ta kafirtar da mutunta azkar bayan sallah wannan duka bida ne amaliya wanda ba sa kaiwa ga kafurci na kuwa tambaya ne في نفسه kamar yanzu yana cikin hutuwa in yana so sai ya zama shi ya yi hutuba a zamne
ba wancan zaman nan ba wancan na ba wancan zaman na sunna ba an faɗa mun dan tunatarwa dangance da abin da ya shafi abin da falala na kwanakan guda biyu.
Oh, kuma